بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta litinin 30 ne ko ga jumadal ula ko an shiga ɗaya ga wata a 29 jiya kenan talatin ga jumada al'ula a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yau 31 ga watan uku a shekara ta 2014 a lissafin meladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahmani wa auliya shaitan da shekul islam ibn taimiyya mun tsaya makon da ko darasinmu dai na ƙarshe inda mana ibn taimiyya ke mana magana akan hadithin nan na ihtijaji tsakanin annabi adam da annabi musa kansa ne ko da mun san dai abin da ya faru annabi musa alaihi salatu wasalam yake tambayar annabi adam ya aka yi ya fidda mu daga cikin aljanna bayan kuda yana cikin daɗi da sauransu shine ya kafa hujja da cewa haka allah ya rubuta masa shine malamin ibn tamiya ke cewa wasu suna sun kasa fahimtar wannan hadisi suna ganin kamar za a iya ɗaukarsa kamar hujja ga abin da wasu suke na kuskure na kafa hujja da ƙaddara idan mutum ya yi laifi da kansa ya aikata zunubi sai ce ai haka Allah ya ƙaddara mu ya ce wannan ba daidai ba ne domin kuwa annabi musa alaihi salatu wasalam ya fi kowa sanin cewa ba a hujja da ƙaddara haka annabi adam shi ma don haka abin da yake faɗa a nan shi ne lamari ne jarabawa ce Allah ya jarrabe shi kuma ta riga ta wuce tun da an riga an gafarta masa da a ce yana hujja da kaddara to da ba zai faɗi abin da ya faɗa na addu'ar da yi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ba inda mai hujja da kaddara ne ba zai faɗi wannan ba a dunkule dai abin da yasa dama malam ya kawo wannan shine dan ya nuna cewa ba daidai bane idan mutum ya yi zunubi ya saba wa Allah ya aikata abin da Allah ya haramta sai kuma ya ce ai haka Allah ya kaddara wannan ba daidai bane wannan abun kuma ana samunsa a wurin masu da'awar walittaka abin da ya kawo wannan zancen kenan masu da'awar walittaka waɗanda ba akan hanya ta daidai suke ba sukan yi irin wannan sai ai su suna ma da'a ne ga kaddarar Allah mutum yayi zunubi sai ce ah to ai in ya saba wa Allah a shari'arsa to ai yayi masa da'a a abin da ya shafi kaddararsa to wannan tunani ba shi da kyau Allah madaukaki ya ce mu aikata abin kirki ya hana mu aikata mummuna kuma idan muka aikata abin kirkin nan zai ba mu sakamako mai kyau muka aikata mummunan nan zai ya yi alkawarin azaba a kai kuma zai iya gafartawa to amma kata mu kafa hujja akan cewa Allah shi ya ce mu yi wannan din kuma kar mu ce ba za mu ga laifin junanmu ba ko mutum zai ce ai ba shi da laifi saboda ya aikata abin da Allah ya rubuta masa Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da ai kafirci ba bai yarda da a saba masa ba amma idan mutum yayi to ƙarfin ikonsa ne mulkinsa ne cewa ba dama mutum ya yi allah ɗin bai sani ba amma mutum shi ya zaɓa ya yi shi ya zaɓa ya saba don haka da ikhtiyarin da allah ya bashi wato haƙƙi ko ƙarfin mutum ya zaɓi abin da zai yi ko daidai ko ba daidai ba bisa wannan ne kuma za a yi masa hisabi wannan daidai mun sha bayani a kai za mu tashi to inda yake cewa wal mu'minu ma'murun inda al-masa'ibi an yasbira wa yusallima nan ne ko shi mumini ma'amurun an umarce shi inda masa'ibi a wurin aukuwar musifa idan musifa ta auku ga mumini me aka umarce shi da shi an umarce shi na farko an yasbira ya yi haƙuri wayu sallima kuma ya miƙa lamarin zuwa ga Allah haka Allah ya so ba yadda zan yi wajibi in yi haƙuri in musifa ce musifa kun ga ba saban Allah ba ba ka saban Allah ka je ka shagiya ka yi zina sai ka zoce a to ai dai haka Allah ya rubuta mun ba komai akai na a'a amma in zin in sa musifa ce ta auku rashin lafiya ce a hatsarin mota ne sata akai ma gobara sai kai hakuri kuma ka miƙa lamari ka ce ai dama abin na Allah ne an yi hatsari ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dama daga Allah muke kuma gun Allah zamu koma wannan menene ne ai tabbatar da cewa ka miƙa lamarinka ne zuwa ga Allah haka ne ko to kuma sai ai hakuri to shi yasa sai yake cewa wa inda dhunubi amma in zunubi ne mutum yayi abinda aka umarce shi shine an yastaghfira wa yatuba yini mu gafarar Allah kuma ya tuba ashe kowanne abu da inda ake yin sa in musifa ce ta uku me zame hakuri da kuma miƙa wuya ga Allah cewa lamarin nan fa duk daga Allah yake in ko zunubi ne wanda mu muka zaɓi mu yi da ƙashin kanmu muka saɓa wa Allah me za mu yi sai mu istighfari sai mu tuba qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fasbir inna wa'da Allah haqqu wastaghfir li dhanbik kaga kai hakuri lalle alƙawarin Allah gaskiya ne zai zo cewa duk wanda suka yi hakuri za a ba su sakamako mai kyau inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab to kai hakuri ka samu wancan ladan wastaghfir li dhanbika shi ko zunubinka me zaka yi kai istighfari wala in mutun yabi qur'ani ya huta komai yana ciki kun ga aqidar ga tana ciki idan mutum ya dama ya zama aqidar sai yana fahimto ta ne daga alqur'ani to kullun zaka ga yana da hujja kafin ka karanta wannan ayar kila mutum yana laliban a to shi kuma wannan inda ka faɗa ina hujjarsa ko cewa idan musifa ce a yi me a yi haƙuri a miƙa wuya in zunubi ne me za a yi a yi istighfari a tuba wani zai ce a to ina ka samu wannan ɗin ga shi aya ƙuruƙuru me Allah ya ce fasbir inna wa'adallahi haqq wastaghfir li dhanbika kai haƙuri lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kuma sannan ka nemi gafarar zunubanka فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار عند من المعايب sai kun ga sai Allah madauki ya umarce shi da yin hakuri akan musifu da kuma neman gafarar Allah a wurin abubuwan aibi duk abin da yake aibi ne zunubi ne abin da za a aibanta ka akai ne to sai ka nemi gafarar Allah ka tuba wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musifa da take samun mutum sai da izinin Allah izini mai manan izini yaddar cewa abun ya auku yadda cewa abun ya auku ya ba da damar abun ya auku ya zo gare ka to babu musibar da take faruwa sai face da izinin Allah kaga ashe kenan idan aka yi wa mutum wata musiba ta auku gare shi bai kamata ya fushi yana zage-zage wane ne ya ja mun kaga irin wannan musifa da wane yayi da kaza da kaza ai da na aikata kaza da kaza ma bata faru ba duk wannan ba taka bace kai hakuri ka miƙa lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala domin bai auku ba shi wannan abu sai da izinin Allah Allah kuwa bayan abu dan ya cutar da mutum ko yayi maka abin da zaka samu matsala na musifa to dan a jarraba ka ne kuma dan ka samu lada ne za mu zo mu ji dai ga ƙarin bayani nan da zai samu insha Allah to sai ki cewa ma asabu min musibatin illa bi idhnillah ko sai ce wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah kuwa to Allah zai shiryar da zuciyarsa wanda ya imani da Allah cewa musifa daga gare shi take sai koma zuwa gare shi to Allah zai shiryar da zuciyarsa zuwa ga hakurin zuwa ga kuma abin da ya dace ya aikata qala ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an yana faɗi a cewa kamar da alƙama ya faɗa ya kuma ambace shi wadda ga wata riwaya cewa alƙama ne ya ce abinda ake nufi da wannan aya ma asaba min musibatin illa bi idnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalba me ake nufi yace huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba fayalamu annaha min indillah fayarda wa yusallim abinda ake nufi kenan da wannan ayar cewa mutum musifa ta same shi sai ya san cewa wannan musifa daga Allah take kuma sannan sai ya yarda da ita wa yusallim kuma ya miƙa wuya wannan shine ma'anar wannan aya cewa wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa sai ce fal mu'minuna idan fal mu'minuna su mu'minai idza asabatuhum musibatun idan wata musifa ta same su mithlul marad kamar rashin lafiya wal faqr da talauci wal dhul da kaskanci sabaru li hukmillahi to hakuri suke da hukuncin Allah ba zuwa za a yi a zagi mutane ba ka zagi wani saboda kayi talauci ko makocinka ne yana da dama yau bai taimaka maka ka zage shi yau ba an ba ku bane dan ku ba mu waye ga ma ba haka bane asali an ba kowa dan ya amfani da abin da Allah madaukaki ya ce ayi da shi kuma hakika akwai haƙƙin naka a cikin dukiyarsa amma in zakka ce in ba zakka ba ce duk abin da ya taimaka maka da shi ganin dama ne in bai ga dama ba ba shi da haƙƙin da zai tsaya gaban ubangiji a ce me yasa baka taimakawa ne ba amma zakka wannan ko bai bayar ba hukuma ta ɗora da ƙarfi a kwata daga wurinsa a baka a matsayinka na mabukaci don haka idan mutum na cikin talauci ba haukacewa zai ya yi zagi ya yi cin mutunci a'a a yi haƙuri domin duka jarrabawa ce haka nan rashin lafiya za ka ga waɗanda ba musulmi ba idan rashin lafiya ta same su sai ka ga mutum yana cewa wai allah ya za a kai min haka ana samun masu wannan ko oh god why now why only me zaka ji haka wani na cewa ma'ana ya Allah dan me zaka yi mun haka me yasa ni kadai zaka yi wa baka yi wa kowa da kowa ba to wannan maganar ba ta musulmi ba ce shi musulmi hakuri yake ya kwantar da hankalinsa ya san cewa wai wannan duniyar ma kwana nawa ce in Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya duk duniya ba wanda zai shiga ba wanda zai shiga aljanna a matsayinsa na kuturu ko makaho kai tsoho ma ba zai shiga aljanna da tsufa ba za a dawo da shi saurayi ne don haka idan ka nemi aljanna kai haƙuri sakamakon shi ne a lahira ba zancen rashin lafiya a lahira babu rashin lafiya a lahira babu haila ba wata mace da za ta yi ma haila kaga wannan ba ma rashin lafiya ba ce larura ce ta lokaci zuwa lokaci kai duk wani abin damuwa babu shi a lahira a shiga aljanna kenan in an shiga aljanna wanda bai shiga aljanna ko to dama cikin tashin hankali yake da'iman wa abada inda mutum kafiri ne to Allah madauki yayi mana dan haka mutum yayi hakuri kada ka kuntata kada kai magana marar kyau ga Allah ka ce ya Allah me yasa zaka yi min haka wannan hali sai ni kadai zaka sa a ciki ko kaskanci ko makamanci wannan duka hakuri ake kai hakuri li hukumillah sai ce wa in kana zalika bi sababi dhanbi ghairihim ko da wannan din ya zama ta hanyar sababin wani ne zunubin wani ne ya sa ka cikin musibar to kai kai haƙuri kuma ka koma ga Allah karka ce wane me yasa kai mun kaza kai mana kaza kai mana kaza in gane wani abu dan me sai ce kaman anfaqa abuhu malahu fil ma'asi na'am na'am na'am eh kowane kaskanci kowane iri ne ba sai na najeriya ba najeriya ne kawai ake kaskanci ba duk kaskancin da mutum ya shiga me zai yi ya yi haƙuri shi ne umarnin shari'a yauwa sawa'un a wannan ƙasar yake ba a wannan ƙasar yake ba ya shiga kaskanci irin wanda ake ciki a wannan ƙasar ko bai shiga ba in dai an shiga kaskanci kaskancin kowane iri kuma to duk wajibinsa shine a yi mai a yi haƙuri babu tawaye babu tashin hankali babu kawo wata damuwa kawai saboda an shiga kaskanci amma in aka koma ga Allah to Allah maduki zai fidda mutane dama duk abin da aka shiga sababin sa meye ne meye sababin na kaskanci da muka shiga saban Allah ne mun juya wa addinin Allah baya kowa sai yadda ya ga dama zai addini kuma dama an fi jarraba waɗanda suke kan daidai wanda suke kan daidai in suka kauce an fi jarraba su wani zai ce aga kasashen kafirai can suna ta abubuwan su ma suna saban Allah amma Allah ya ba su zaman lafiya wannan ba shi bane dama su ba su da alƙawari tsakaninsu da Allah irin wani ba su dauki abun ba su faɗi ba su yadda da la ilaha illallah ba alƙawari tun na farko suna da shi na halitta na fitra ba shi nake magana ba amma su tun da ba su yadda da la ilaha illallah ba ba su tsara rayuwarsu haka za ta zama ba to dama duk abin da suka samu na jin daɗi wani sakamako ne iya wannan duniyar zai amfane su kai ko da kai yadda zaka je aljanna aljanna kake so ya za a ka zauna haka kawai a barka ka ji daɗi a duniya kuma ka ji daɗi a lahira mun gane wannan abu don da haka dole ne a samu jarrabawa dole a samu matsaloli iri matsaloli iri iri domin sakamakon bi idnillahi ta'ala na ƙarshe a lahira yake duk wanda zai zo yana kafafa a duniya mun muku kaza mun muku kaza ba ku isa ba iya nan ne duniya shi ma yana faɗar ba a isan ba ne saboda wani lokaci da yake kan wani abu bayan wani lokaci wani zai zo ba shi ba kuma shi ma bai isa ba tun a duniya ɗin in ka nemi lahira a lahira kai ne ka isa insha Allah to Allah sa mu cikin waɗanda za su rabauta a lahira su shiga aljanna sai ce fal mu'minuna idza asabatuhum musibatun mithl al marad wal faqr wal dhull sabaru li hukmillah wa in kana dhalika bi sababi dhanbi ghayrihim yace kaman anfaqa abuhu malahu fil ma'asi kamar mutum ne yana da yaya sai uban ma'ana shi mai yayan kenan sai rika ci da dukiyarsa yana kashe ta a saban Allah dukiyar tasa ce faftatara auladuhu lidalika sakamakon haka har ƴaƴan nasa suka zama fakirai mutum ne yana da dukiyarsa ga ƴaƴansa bai amfani da dukiyar nan ta hanya mai kyau ba sai rika ci da dukiyar yana kashe ta ana holewa ana fantamawa cikin saban Allah har ya zama ƴaƴan nan sun zama fakirai to me za su yi malam ce fa alaihim an yasbiru lima asabahum wajibinsu shi ne su yi haƙuri bisa abin nan da ya same su wa idha lamul ab li hududihim in suka zargi uban nasu saboda rabansu da suka rasa zakara lahumul qadar shi zai ambata musu kaddara yayi hujja daga to ai haka Allah ya kaddara mana gashi kaza da kaza kaga shi ba daidai ba to amma ku ba ku da wani abu banda ku yi haƙuri jarabawa ce musifa ce Allah ya dora mu don ba haka ba me za ku yi duk yadda yanzu babu ba inda za ku je ku kwato ta ta dawo ta ƙare babu abun uban ya talauce ya saban Allah ko an yi faɗan ko an yi tashin hankali ba za ta dawo ba don haka me za a yi sai a yi haƙuri sai sai wasabru wajibun bittifaqil ulama shi haƙuri wajibi ne bisa ittifaqin malamai kafin mu wuce wannan wurin akwai wasu mutane da zaka ga suna wata magana mana ibn jami'a yana da wani littafi da ya rubuta qa'idatun fi sabri sunansa kenan qa'ida fi sabri dokoki ne da ka'idoji da yadda hakuri yake a musulunci da yadda mutum zai hakurin da yadda ake son kuma ya biyo bayan yayi hakuri to wasu mutane sukan kasa gane maganar hakuri din nan su ce wai kullun ku ta cewa mai hakuri ko an zalunce mu shugabanni suna ta zalunci ku ci ce mu haƙuri kar ai tawaye kar ai kaza to kullum shi malamin addini me yake koya mutane hmm? addini ko ko tunanin wasu addini muke koya in dai zamu bi addini to wannan shine karantarwa addini in ka bude littafi abinda zaka gani shine in an zalunce ka kai haƙuri ka iya zuwa neman haƙƙin ta hanyar da ta dace a kotu iya wannan ce ta dace amma zancen ka zo ka yi tashin hankali ko a yi tawaye ko a yi ƙone-ƙone ko a yi kashe-kashe wannan baya cikin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koya mana ya ce ku riƙa yinsa da kansa ya faɗi cewa za ku ga a bayana za ku ga afara mai manan afara fifita juna za a samu shugabanni su riƙa fifita mutane akan wasu mutanen a ba wani aiki saboda kusanci saboda ya bada kuɗi saboda kaza saboda kaza da rashawa wanda ya dace kuma ba a bashi ba za ku ga wannan abun wannan annabi sallallahu alaihi yake gaya masa habbai fa tun a zamanin sa yake gaya masa habbai za ku ga kaza za a rika yin kaza to sai suka tambaye shi suka ce to ya rasulullah in mun ga irin wannan halin afala nunabidhuhum bana yar ba ma yarfar da su ba mu watsi da su mu musu tawaye mu ƙi musu da'a masu irin wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai la a'a ba za ku yi haka ba ma aqamu sala muddin suna sallah ku yi hakuri da su akan wannan yanayi ba cewa a kashe ba cewa a fito na fito a yi kone kone wannan duk baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu mutane da suke a zamanin yanzu su madubin su shine tsarin demokradiyya da yadda ake yi a wasu ƙasashe in an muku kaza ku fito ku yi zanga-zanga a bakin titi ai kaza da kaza in malamin addini ya ce wannan ba shi da asali kar a fassara shi da cewa wannan ai tsoro ne ko kuma sa mutane su ci bayani yaya muna muna karkashin kaskanci wannan sai ku je gun masu yadda da irin wannan tsarin su za su bada wannan fatawa mun fahimci wannan zancen amma in dai fatawa za a bayar ta musulunci za a ce to wannan abun ba shi da asali a musulunci ni ku saboda kana so ba zan ce maka je ka yi saboda ina son kai ka ji daɗi ni kar ka zage ni ka ce wato ni ba mai son gaskiya ba ne wannan kai ta dama abinda ka fahimta haka ka fahimta ni abinda na fahimta ga yadda yake kuma in dai qur'ani za a buɗa a faɗi ya ake abubuwa abinda za a faɗa kenan in hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a gaya maka shi ma abinda za a faɗa kenan ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba wannan kuma ya rage naka in wani tsarin zaka bi ba na musulunci ba wannan dama suna nan ga na gurguzu ga demokradiyya capitalism waye wanda ka zaɓa da shi kake so kai rayuwa sai ka zaɓa amma fatawar malamai ka ce sai an baka cewa a fito ai kone kone saboda wai a wasu wuraren haka ake yi to babu ita a cikin musulunci mun fahimci wani abu yawa to Allah madauki kyauta mana sai mu hakuri Allah subhanahu wataala duk irin zalunci mai zalunci akwai ran da zai kare manyan waɗanda suke zalunci a tarihi yanzu suna ina ina fir'auna wani irin zalunci ne bai ba babu shi yanzu babu masu kuɗi ina su ƙaruna babu don haka dole ne wata rana za ta zo mai zalunci zai kare kai kuma ina za ka kai da aka zalunta fa lada ne da kai Allah maɗauki zai aje maka kuma duk addu'ar da za ka yi za ta kama me yasa ake cewa in za ka yi addu'ar kuma ka yi a hankali in kai mummuna kullun ƙara lalacewa za a yi da ka roƙi ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya daidaita abubuwa ya sa waɗanda suke waɗannan abubuwan da ba daidai ba Allah shirya su Allah ya sa su rika abu mai kyau wannan shine abin da zai sa a sami wato daidaituwa kuma abubuwa su yi kyau din Allah subhanahu wataala dai ya yassare mana al'amuran akwai abubuwa da yawa akan wannan janibi din mu kyale shi haka yace was sabr wajibun bi ittifaqil ulama shi dai hakuri wajibi ne malamai duk sun ittifaki akan cewa hakuri menene wajibi in an ce wajibi me ma'anan wajibi tilas ne a yi ma'ana kenan in baka yi ba me zaka samu zaka samu zunubi ko tarifin malamai ɗaya daga cikin tarifofin da malamai suke a usulul fiqh na wajibi menene hmm ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki yawa abinda za a bada sakamako mai kyau da lada ga wanda ya yi shi wanda kuma ya ƙi ya bar shi za a yi masa uquba don haka duk abinda aka ce wajibi to wajibi ka aikata shi sai ce wa a'la min zalika ar-ridha bi hukmillah abinda kuma yake sama ma da haka ya fi muhimmanci fiye da haƙurin shi kaɗai shine yarda da hukuncin Allah ka yi yarda da me da hukuncin Allah warida qad qila innahu wajibun qila ba annahu bane innahu ne duk inda kaga qila inna tazo bayan ta to kasara ne ka'ida ce wannan kusanta yace ar-rida قد قيل إنه واجب وقيل هو مستحب ka yarda da hukuncin Allah in yayi maka haka Allah ya rubuta ka yarda da shi wannan wasu malamai sun ce wajibi ne shi ma wasu malaman kuma suka ce a'a mustahabbi ne wa huwa sahihu malam ibn tamiya ya ce wannan cewa mustahabbi ne shine daidai ba wajibi bane amma mustahabbi ne wajibi shine mene hakuri amma yarda da hukuncin Allah shi kuma mustahabbi ne idan musifa ta faru gashi ne malam zai mana bayani a yace wa huwa sahihi wa an alamin dalika abinda kuma yafi haka ma baki daya shine an yashkura Allah ala musiba mutun ya gode wa Allah akan wannan musifar to kaji kari kun bai wannan matakan guda uku kenan ko guda hudu za su zama hudu kamar da malam Salih Ali shi zai mana bayani Allah samu samu lokacin gama su baki daya na farko idan musifa ta same yanzu fa zancen musifa muke idan musifa ta same ka Allah kiyaye yan acaba ne an buge mutum ya zama gurgu kamar da ake ta yi kullum yau an buge wannan an buge wancan yaro an karya shi yaro karami a mai da shi ya rasa kafarsa ya rasa hannunsa tun yana yaro wani menene musifa ce musifa ce da tashin hankali ga iyayensa musifa ce gare shi ba wanda zai kula da wannan kuma shikenan yayi hasara shi yasa kullun ake cewa dan Allah a rika bi a hankali wajibin mu mu kula da kanmu wannan rayuwar musamman mutum ya shiga irin wannan hali kowa ba ruwansa da shi in baka da kuɗin da zaka je asibiti ma a gyara ma kafar fa shikenan haka kowa zai ganka sai dai a ce ma sannu to dan me ba za mu dauki mataki kafin abin ya faru mu rika bin dokokin tsarin ko abinin tuki din nan ba to mu kyale dai wannan idan mutum musifa ta same shi kowace iri ce sawa'un wannan irin mutum ya zama gurgun ne ko makaho hatsarin mota gobara mutuwar wani da ko makamancin wannan ko iyaye mai mutum zai yi na farko ya haƙuri to haƙurin nan mai hukuncinsa wajibi na biyu ya yadda da hukuncin Allah akan abin cewa wannan abu fa haka Allah ya hukunta mu hukunci ne na Allah to ya haƙuri da shi akan haka ya yadda da shi to na uku shine ya magode wa Allah akan musifa saboda musifa tana jawo mutum ya samu lada mun fahimci wannan to kaga wanda wanda zai wannan ina shi ina zage zage ka shi sa rayuwar musulunci wallahi ba rayuwa da tafi ta dadi shi irin wannan abun fa zage zagen nan da bacin rai da tashin hankali da cin wani mutunci ƙara maka bakin ciki yake inda wata cuta a zuciyarka ƙara haɓaka take amma an kai haƙuri kuma sannan ka yadda da hukunci ne daga Allah sannan kuma har ma ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah ya Allah na gode maka akan ka jarrabe ni domin duk jarrabawa za ta rage wa mutum zunubi in har ka tuno wannan ka gode wa Allah akai kaga alamar mumini kenan wannan shine halin waliyan Allah dama zancen waliyan Allah muke a littafi kun gane abin to mu je to sai ke cewa ina ne yawa yace wa a'la min dhalika an yashkura Allah 'ala al-musibati lima yara min in'ami Allah alayhi biha saboda abin da yake gani na ni'imar da Allah ya masa a kansa da wannan wato ko ni'imar da Allah yayi a kansa ta hanyar wannan musifa haythu ja'alaha sababan li takfiri khataayah domin ko Allah subhanahu wataala ya sanya wannan musifa sababi ne ga kankare masa zunubansa wa raf'i darajatihi da ɗaukaka masa daraja wa itha'a wa inabatihi ila Allah da komawarsa zuwa ga Allah wa tadarru'ihi ilaihi da kaskantar da kan da yake zuwa ga Allah wa ikhlasihi lahu da kuma ikhlasi da yake gare shi a fit tawakkuli alaihi wajen dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wa raja'ihi da kyakkyawan fatan da yake yi dunal makhluqina yana yi ga Allah ba ga wasu abin halitta ba ma'ana kun ga waɗannan ibadoji duk manya ne a cikin tauhidi dama suna daga cikin manya-manyan ibada ibada zuci ibadar da za ta gyara maka zuciya ka zama mutumin kirki ita ce sama da kowace ibada ibadar da za ta samu maka ikhlasi da kaskantar da kai da komawa zuwa ga Allah sannan kuma da tawakkali mai ƙarfi zuwa ga Allah da sa ran cewa Allah zai baka lada kuma sa ran nan ga Allah ba ga wani Allah ba mun san magana akan mutum ya sa ran wani wanda ba Allah ba zai masa abu ai mun taba magana akan wannan a darussan can can baya a khudwatun ila sa'ada da makaranta duk mutumin da ya sa ran wani dan adam kullun tunaninka ai kana da wani ba har malami ya gaya mana ba a wancan littafi duk mutumin da zai zauna yana sa ran cewa yana da wani dan uwansa shi zai masa kaza yana da wani yayansa babba ne a gwamnati ko yana da wani kasuwanci mai karfi ai insha Allah su ba su da matsala kuma ya sa ran komai nasa sai ya sa ran ai yana da wannan dan uwan zai masa yake ce mana wannan ba hanya ce mai kyau ba kuma tawaya ce a tauhidi amma ka sa ran kullun Allah ne zai maka domin babu dan adam din da zai dauki hope dinsa baki ɗaya ya dora ga dan adam sai face dan adam din nan wata ran ya kunyata shi ya yi wannan zancen ai mun karanta a baya ko in dai har kullum tunaninka dan adam ne zai ma kaza kana da wani babanka a wuri kaza yayanka a wuri kaza ai insha Allah ba ku da matsala tun da shi babba ne yanzu to sai ya kunyata ka ba wai wata randan zai sauka daga matsayin ba a'a yana kan matsayin zaka nema ya ce ma ba zai ba ana yin wannan ko ba ai Allah fa in ka nema agunsa zai ki shi fushi yake da kai in baka nema agunsa ba shi ko yayanka da babanka da kowaye inda za ka nemi dukiyarsa wallahi ko shi ya haife ka sai ransa ya ɓaci haka ne ko ba haka ba in dai za ka dogara da cewa kowa kullum kai sai dai a yi maka ba za ka ce ka nemi naka na kanka ba to ka gamu da musifa ka gamu da tashin hankali da damuwa da kuma ganin bakin ciki don haka kada ka bari wani ɗan adam ya maimaye maka zuciya tunaninsa shine zai ma kaza shine zai ma kaza a koma zuwa ga Allah tunda Allah shi ne mai yi in ya so a yi maka kuma shi zai tankwasa zuciyar wancan ɗin ya zo yi maka to ka nema agun Allah kada ka je gun wancan ɗin ya ƙi tankwasa zuciyar ya ɗamfare dukiyarsa ya makalkale mata har ya wulaƙanta ka amma an ka koma gun Allah Allah ne zai sanya shi shi ya maka wannan ba ita ce dabara da tafi fushe da mutum ba to Allah mu ɗauke taimake mu mu gane wannan shine fa tauhidi da ake koya mutane to nan mu je kun wurin ta'alikin da malam salisu ali shege yana da muhimmanci ya kuma karkasa mana waɗancan abubuwa hadda misalai masu kyau insha Allah alama ta biyu mun gani masu littafi dai malamin ba ina naka to yace al-kalamu alladhi sabaqa maganan nan da ta gabata yace wadihun ta ba bayyana take kurukuru fi dalalatihi ala muradil musannifi wajen bayyana abinda malam mai littafi yake nufi alladhi min ajlihi ata bi hadal kalami wanda don shine ya kawo wannan magana wa wadihun fi nafsihi magana kuma ita kanta a bayyana take kurukuru ita maganar a ƙashin kanta a bayyana take yanzu wannan abin da muka bayyana yana buƙatar ai wani shari babu buƙata shi yasa shi kansa malam mai ta'liq yace wannan maganar ba sai ne muku wani bayani akan ta ba a bayyana take wali hada la naqifu ala ma sabaqa yace dan haka ba za mu tsaya akan abin da ya gabata din ba saboda kurukuru suke maganganun da suka gabata wa inna ma fi hadha al mawtin amma a wannan wurin wa huwa qawluhu inda yake cewa rahimahullahu ta'ala ibn taymiya inda yake cewa inna sabra ma'murun bihi wa alaina ar-ridha wa alaina shukr da yace an umarce mu da mu yi hakuri kuma an umarce mu mu yadda an umarce mu kuma sannan mu gode wa Allah yace hadhihi maratibu thalath wannan martabobi ne guda uku lil abdil mu'mini gabawa mu'mini tijaha ma yusibu bihi a Allahu jalla wa ala wa yabtalihi ta bangaren fuskantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai shafe shi da shi na musifa ko ya jarrabe shi, wa sa'adatul mu'mini, sa'adar mumini ya samu cin nasara nan duniya da lahira, tak munu fi annahu tana ɓoye ne a cikin cewa, idabtuliya sabara, in an jarrabe shi haƙuri yake yi, da haka duk muminin da yake sanya ci nasara a duniya da lahira, to yi san cewa idan an jarrabe shi ya yi haƙuri wa idha u'tiya shakara in an bashi kuma ya godiya wannan halin na in an baka ka gode kullum in munasaba ta biyo kansa ina nanata mana shi don Allah mu zama masu godiya Allah subhanahu wata'ala in an gode masa me yake yi ƙari in yi ma ni'ima in ka gode sai ya ƙara to ku duba ku ga ɗan adam ma fa haka yake dan adam ɗin da ya maka wani abu in ka gode zai ji daɗin wata ran ya ƙara maka zuciya tasa za ta samu kwanciyar hankali amma idan ya baka ka tafi kana yawa da ma haƙƙin ku ne muku mamu ya mamu ya yi kaza da kaza me zai faru in ka in dai har wannan maganar da za ta zawo wurinsa in ya ji zai saurare ka ba zai saurare ka ba don haka ashe kenan idan mutum yana son a ƙara masa to ya gode wa abin da aka yi masa yanzu abubuwa da dama sai a yi maka su maimakon ka ce ka gode sai ka ga kamar ma ai dama wajibinka ne sai ka manta ma ya kamata ka gode sai ran da ka rasa sai ka tuno cewa ya kamata ka koma a yi maka haka ya kamata mutum ya samu irin wannan hali na idan an masa ya gode wa idan aznaba staghfar in kuma yayi zunubi ya nemi gafarar Allah wa man kana indahu hadhihi thalathu duk wanda ke da wannan halayen guda uku wahiya sune al-istighfaru inda dhanbi mutum ya istighfari in yayi zunubi wa shukuru ala ni'mati ya kuma gode wa Allah in Allah ya masa ni'ima was sabru ala libtila'i da hakuri akan jarabawa kana qad hasala al-iman al-haqqa to wannan shine ya samu imani na gaske ya ayyuhal ladina amanu da ake fada kowa yana tsammanin kawai daga an fada a kowace yana ciki in an ce imanin nan fa to wannan ake nufi ka kai wannan darajar darajar da in musifa ta faru ba zagi ba cewa ya Allah me yasa zaka yi mun haka sai kai hakuri daraja darajar da in ka saba wa Allah to ka koma zuwa gare shi ka tuba darajar da in Allah ya yi maka wani abin alheri ka ce ya Allah na gode in ma musifa ce ka ce ka gode domin duk abin da ya maka shi alheri ne babu sharri cikin abin da ya sai dai inda wani abu da ya bata maka rai ma cikin hukuncin Allah shine kai hakuri Allah ne jarrabe ka don ka samu lada amma ba don Allah yana sha'awar ya cuce ka ba yanzu duk abin da Allah zai mana wani ya zama gurgu wani ya zama kaza don Allah ya ji daɗi ne in ba mu da lafiya ina ruwan Allah mu dan ya ba mu lada ne akan musifar da ta same mu to idan ko baka yi hakuri ba kai tasakhuti kai fushi cewa Allah dan me zaka yi mun haka to kai hasarar ladan da za a baka sai sai wasabru ma'murun bihi fa huwa wajibun hakuri an yi umarni da shi don haka wajibi ne wa idza kana sabru ma'muran bihi in ku haƙuri abin umarni ne da shi fa inna ma yu'jaru al-abdu ala sabrihi to ana kuwa baiwa bawa lada ne akan haƙurinsa la ala nafsil musibati ba akan musiba ita kanta ba to kun ji wani sabon zance hmm kun gane ko ba gane ko sai an fassara idan musifa ta sami mutum musifar sai kawai ake baka lada ta same ka ko kuwa haƙurin ne za a baka lada a kansa shi ne malamin ke faɗa ana haƙurin da kai shi zai sa a baka lada ba wai kawai saboda musifar ba kun gane wannan can ashe ke saboda me in musifa ta same ka in baka yi haƙuri ba to ba lada ba za ka samu ladan komai ba ashe kenan abin da yasa aka baka ladan nan shine kayi da'a ga Allah akan wajibin da yace kai wajibin haƙuri duk abin da yake wajibi ne in an yi shi me ake samu lada ake samu to musibar ba ita ce kawai za ta sa ka samu ladan ba a'a haƙuri akan musibar ne zai sa ka samu ladan sai sai wali hada idan asabatil abda almusibatu idan musifa ta samu bawa fa innal musibata bi nafsiha yukaffiru Allah jalla wa ala biha min khatayahu Allah yana kankare zunuban bawa ne da wannan musibar kankarewa zunubai wal masaibu kaffaratun kama salafa fi sahihi su musibu kaffara ne ga zunubai amma ba su ne ba da lada ba ba da lada me yake ba da samun da ba a baka lada haƙuri ita kuwa musiba kankara zunubi za ta samun maka kamar da ya zo a cikin hadithi sahihi annan nabiya sallallahu alaihi salatu wassalam kala ya ce ma asabal mu'mina min hammin wala hazanin wala wasabin hatta shaukata yushaquha illa kaffara Allah biha min khatayah babu wani mumini da musifa za ta same shi ta wata damuwa a zuci ko hazanin bakin ciki ko wata wahala shine wasab wahala hatta shauka kai har kaya yushakuha da mutum zai taka ta kayar da za ta soke ka ka tafi ƙauye za ka sadar da zumunci za a kai wa gyatuma ziyara ko wata kaka ko wata goggo ƙarangiya ta makalkale ma a jikin kaya garin cirewa sai ta soki hannunka kaga karangiya dai kayyata ma karama ce ko babbar kaya ce ka taka duka ba abin da zai same ka irin wannan illa kaffarallahu biha min khatayahu sai face Allah ya kankare maka zunubai kaga ashe abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai faru shine me kankarar zunubai idan musifa ta faru maganar lada kuwa ana baka lada ne akan me hakuri yace na'am wa alaikum salam na'am idan bai haƙu ba ladan musifa ba kankarin zunubi yawwa ko da musifar ta faru in baka yi haƙuri ba ba za ka samu lada ba akan wannan musifar amma za ka samu kankarar zunubi Allah zai kankare ma zunubi haka da shi ɗin ma babban abu ne yawwa to amma ina ga kuma a ce ka yi haƙurin in ka yi haƙurin guda abu nawa za ka samu biyu za ka samu an kankare maka zunubi kuma an baka lada ladan nan na Allah menene shi Allah shi ya san mai ladan nan nasa fa za a baka lada za a baka lada ladan Allah ɗaya yafi duniya baki ɗaya duk duniya da abin da ke cikin ta ladan Allah ɗaya yafi duniyan nan wanda kwanaki muke magana duniyan nan da muke ta faɗa a kanta ai ta rikici akan fili ai ta rikici akan fuloti akan menene wannan ya kai wannan ƙara kotu la in ka zauna kai istighfari kai raka'a biyu sai ka samu fiye da wannan a aljanna da ka kullum kana haƙuri ka fahimci rayuwa da irin wannan falsafar wala za ka ji daɗin rayuwarka ma za ta yi ma daɗi ba zancen tashin hankali yau kai yin kullum a kotu yau an je kaza wallahi ba zan yadda bai isa ba menene a ciki duniya ba a ce maka wai kullum fa in an cuce ka fa ka bar haƙƙinka ba ba haka ake koya maka ba in ka nemi haƙƙinka daidai kai amma da hankoron da bala'in da musifar da rashin zama lafiyan wannan shine ba a so a gunka kwantar da hankalinka in kai haƙuri da lada a ciki in ka nemi haƙƙinka ba kai laifi ba amma ka nema ta hanyar da ta dace ta hanyar da shari'a ta ce abi to sai ke cewa wa hada ai wannan hadisi ya dullu ma'a ahaditha ukhar tare da hadisai wasu daban suna nuni ala anna musibata tukaffiru akan cewa musifa tana kankare zunubai lakin al ajra ala al musiba la yakunu illa liman sabara amma lada dai akan musibar to baya samuwa sai ga wanda ya haƙuri kama ja'a fil hadithil akhar kamar da zo a wani hadisin daban alladhi ja'a fi sahihi wanda shi ma nan a cikin hadisi sahihi aidan ya ce ajaban li amril mu'mini kai lamarin mumini abin mamaki yake in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin mumini abin mamaki ne da Allah ku saurari wannan na san kun sha jin sa la'alla kun karanta riyadus salihin inna amrahu kullahu khairun shi mumini lamarinsa amr amr nan ba umarni bane lamari ake nufi sha'an shi ake nufi inna sha'anahu ai sha'anin mumini gaba ɗayansa alheri ne in asabathu sarra'u shakara idan abin alheri abin daɗi abin farin ciki ya same shi sai gode wa Allah fa kana khairallah sai wannan ya zama alheri gare shi wa in asabathu darra'u sabar in ko mummunan abu ya same shi da wani abu da zai cutar da shi sai ya haƙuri fa kana khairallah shi ma sai ya zama alheri gare shi wa laysa dhalika ko wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min wannan kuwa ba mai samun sa baya kasancewa ga wani banda mumini duk wanda ba mumini ba baya samun wannan abu kaga kenan ashe alamar mumini ma ita ce wannan halin in musifa ta faru kai me in alheri ya samu ka gode in musifa ta faru kai hakuri to in kana wannan ita ce alamar kai mumini ne ba in musifa ta faru kai zage zage ba da dankwala ashariya sai ce fa idan almasaibu bi nafsiha kaffara dan haka su musifu a kashin kansu kaffara ce wala yu'jaru illa ala sabri amma ba a ba mutum lada sai akan hakuri wa dhalika li anna sabra ma'murun bihi wannan kuwa saboda shi haƙuri abun umarni ne Allah duk umarnin da ya inda ya ba da umarni sai a yi abu kaza to akwai lada a kansa kun taba hango wannan zancen kai kwakwale ƙur'ani ka binciko shi ka karanta ka duba hadisan manzan Allah sallallahu ka yi da za ka ce ka tara umarni umarni umarnin Allah a wuri daban da wuri kaza wuri kaza duk abin da aka ce umarni ne ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to in dai kai shi za a baka lada mun gane wannan kaga wannan yin hakuri ya zo mana ta hanyar umarni ne ko kuwa kawai haka aka faɗe shi umarni ne fasbir kaga da fi'lu amrin yazo kai hakuri inna wa'adallahi haqq wastaghfir li dhanbik kai hakuri alƙawarin ubangiji subhanahu wata'ala gaskiya ne kuma sannan ka nemi gafarar zunubanka ashe kenan da'a ga Allah a cikin yin hakuri za a baka lada idan kai sai shi li'anna sabra ma'murun bih wa idham tathala alwajiba fa sabara ujira ala dhalik shi ko bawan Allah in yayi da'a ga abin da yake wajibi ne aka ce yayi kuma yayi wannan aikin da aka ce yayi yayi hakurin nan to za a bashi lada akan haka amma riba to mun gama da maganar martaba ta farko ta haƙuri sai martaba ta biyu ita ce wace arrida da aka ce ka yarda da musifa in ta auku a kanka yace amma riba fa huwa maqamun a'la kai ka yarda da hukuncin Allah bayan kayi haƙurin to shi kuma wannan wato wani matakin ne mafi daraja mafi ɗaukaka fiye da yin haƙurin wasabru huwa habsul qalbi an at-tasakhuti to ya dawo dai kan haƙurin zai maka ta'arifin haƙurin kamar ya maka difani me ake nufi da haƙuri yanzu da na tambaye mu me haƙuri me za mu ce haƙuri an ce haƙuri me haƙuri yawwa dan ne zuciya ko aha da me kuma Ka kame fishi da me kuma ku faɗo mana aha wannan da za mu zo kansa kame to kame harshe shi ba na cikin kame fishin kar ka faɗi wani abu na martani akan abin da aka yi masa in an zage ka karkarama in an dake ka karkarama ko to duk waɗanda ne ma'anonin suna shigowa cikin haƙuri to shi nan ga abin da malami ke ce mana ya ce wa sabr huwa habsul qalbi an tasakhuti kame zuciya daga yin fushi wancan abin da muka faɗa da zagi da duka in an zage ka karkarama in an doke ka karkarama kai haƙuri wannan dukansu menene ai alamu ne na wani abu na farko da ya faru to na wancan na farkon da ya faru na cikin zuciya shine farkon tushen haƙuri ma'ana ka kame tun daga zuciyar kada kai fushi in kai fushi za ka yi busting haka to shine ko ka faɗi magana ko ka yi aiki a aikace don haka idan tun daga zuciyar ka matse ta ka hana ta ta yi fushi to tun daga nan ka yi maganin wato abin da zai yi ko za ka aikata wanda ba shi da kyau ka kuma kame ya ce wallisan ani tashakki ka kame harshe kuma ka matse shi daga tashakki daga kai kara kar ka kai karar Allah duk mutumin da wani abu na musifa zai samu gare shi ya zo yana ta ba da labari to kamar yana kai karar Allah ai akwai mutanen da kullun sirrinsu yana waje na musifa dai ta yau da kullun su je nan su faɗa ba tambaye su ake ba wallahi yau kaza ne ya faru haka yana so sakiya zai baku labarin yau ya tashi shi sa wasu bayan Allah wasu malamai da wahala ka ji su baka labarin ma ba su da lafiya su saboda suna ga in suka ba da labarin ba su da lafiya kamar sun kai Allah ƙara sai su shiru su haƙuri in za su nemi magani su nema amma ba kawai kai ta ba da labarin baka da lafiya ba shi sa ko an tambaye su ma yaya muka ga ka ya ba komai alhamdulillah alhamdulillah sai ɓoye saboda baya son ya gaya maka wani abu na raunin da ke tare da shi don karkaji ma ko kuma don shi kada ya ji cewa yana kai Allah subhanahu wa ta'ala ƙara ya damu ya shiga wani yanayi ga wani mutum yana sa ran cewa zai masa wani maganin abu kullum karka sa ran ka cewa ɗan adam zai ma wani abu ka sa ran cewa Allah ne zai maka to mu je sai ke cewa wa wal lisani an tashakki wal jawarihi an izhari al jaza' haka nan kuma ya kame wato gaɓuɓɓen jikinsa daga bayyana karaya shi ne jaza kar ka bayyana karaya zuciyarka ta karaya bil latmi ko ta hanyar mari mutum wani za ga idan an masa mutuwa mata ka al'ada ce ta larabawa ta jahiliya har yanzu waɗanda ba karatu ba su da ilimi a laraba za ga suna yi ai ana nuno wasu a laraba idan musifa ta same su ko ko an kashe musu yaya ka ga suna ta haka suna marin fuska gubi a mari nan a mari nan to wannan shine abin da yake nufi kada a samu mutum mu yanzu ba haushe mu mai muke mun an in musifa ta faru da ihu ko a dora hannu aka wayo an shiga uku an lalace rumfa ta faɗi wane ne yau kuma ya'yan wane yau kuma waye zai rike su a ta ihu an manta Allah zai rike da kuma da matan kafin uban ya mutu Allah ne ke rike su ba uban bane uba ba shi ke halittar komai ba dabararsa yake yi aikinsa yake yi nema yake kawo amma kowa Allah ne ke rike da rayuwarsa don haka a koma zuwa ga Allah kar a kai karar Allah to wannan shi ma mutum ya kiyaye kada ya shiga irin wannan yanayi wa shaqqi da kuma keta riga mutum ya yayyaga kayansa haka za ga mata suna yi su ma irin wannan sai a zo har zuwa ake da wani kayan dan alillibe ta saboda an san an mata rasuwa to haka za ta yi dama sai ta kama rigarta daga sama kya haka ko da tsirararta za ta bayyana wai ita musifa ce sai ta faɗi rikita sai kuma a zo ana lullube ta da kaya to duk wannan alama ce ta rashin haƙuri da kuma wato a fita daga abin da Allah maɗaukake ya umarni da shi au bi ashbahi zalika ko kuma da makamancin irin waɗannan abubuwa wannan shine haƙuri yanzu mun gane shi hanyoyin nan guda nawa da zuciya da harshe da kuma me gabubba ka matse suka hana su su yi wani abu saboda bacin rai shi ake cewa haƙuri to sai ce fa'izan man shaka bil lisani fa'innahu laisa bi sabiri don haka duk mutumin da ya kai ƙara da harshe yace to yau kuma mun haɗu da kaza to bai haƙuri ba da ashirin lai samun ladan da wahala ko idan ba ka da lafiya kame bakinka kawai ka je asibiti ka nemi magani amma ba kai duk wanda ka haɗu da shi ba wallahi ka zama na haɗu da shi to wannan ka rasa ladanka shi yasa kamar yadda nake gaya mana malamai ba sa wannan mutum malaman da suka san irin waɗannan malamai masu waliyan Allah na haƙiƙa bayin Allah da suka miƙa zuciyarsu ga Allah to ba sa irin wannan kar ka zo kana ba mutane labari musifa ta faru musifa ta faru sai ce wa man tasakhata al musibata bil qalbi duk wanda ya fushi da musiba a san zuciyarsa ma ko bai gaya kowa ba ya fushi ya za a yi kaza yau ni kadai kaza da kaza a zuci ko baka gaya kowa ba to shi ma falaisa bi sabiri bai zama mai hakuri ba ashe shi ma ya faɗi jarabawa bai ci jarabawa ba ba lada wa man latama wa shaqqa haka nan wanda ya mari fuskarsa ko ya keta kayansa aw amila a'malan tunafi sabra ko ya aikata ayyukan da suke wato gefe daban suke kore haƙuri falaisa bi sabirin shi ma wannan ba mai haƙuri ba ne to wannan duk a martaba ta farko kenan almartabatu thaniya arrida mataki na biyu shine abin nan yarda da hukuncin Allah alaikum salam so nake mu kare da muka bari muka gama sai mu tambayoyin nan da Allah nan naga lokacin kamar ba zai ishe mu ba ko mu kare ko da waɗannan guda uku su zama su gama shigowa cikin darasin insha Allah qala rahimahullahu malamin yana cewa innar rida qila wajibun wa qila mustahab malam ibnu taymiya ya ce shi wannan riba din mutum ya yadda da hukuncin Allah wasu malamai sun ce wajibi ne wasu malamai kuma sun ce menene mustahabbi sai ce wa hadhani qawlani li ahli ilmi wannan ra'ayoyi guda biyu ne na malamai minhum man qala inna rida wajib a cikin su akwai wanda yace wajibi ne yaddan nan wa minhum man qala inna rida mustahab cikin su kuma akwai wanda yace mustahabbi ne was sawabu amma abin da yake daidai wani abu sai malami daga bayan ya kawo magana wasu malaman sai ce amma abin da yake daidai hatta na ibnu taymiya ya shigo da shi sai ke cewa amma wanda yake daidai kun ga ibnu taymiya cewa yayi ko wajibi ko mustahabi sai ce amma mustahabin shine daidai sai ce wa huwa sahihi a baya ai ya faɗa to malam salih ali sheikh ko mun san shi ma fa baji mun malami ne ba na wasa ba sai ce wasawabu ra'ayin da yake daidai Allah yuqala inna ar-ridha la huwa wajibun wala mustahabbun bal huwa jihatani yace abinda nake ganin yafi dacewa kada a ce wannan wajibi ne kar a ce mustahabbi ma gaba daya abun yana da fuska biyu a kalle shi ta fuska biyu yace ar-rida bi fi'lillahi mutun ya yarda da aikin Allah jalla wa ala fa huwa qada'uhu wa qadaruhu cewa wannan hukuncin Allah ne kaddarar Allah ne aikin Allah ne a cikin rububiyarsa ke abin da ya ga dama a mulkinsa sai shi haza wajibu wannan wajibi ne kun hango abin da ke nufi domin wannan tabbatarwa Allah siffofinsa ne yadda da cewa Allah shine alkadiru yadda da cewa Allah shine mai komai mai iko akan komai wannan kuma menene ai wajibi ne ka yadda da wannan dama domin dama yana cikin muktadayatin imani da siffofin Allah subhanahu wataala da sunayensa sai sai li'annar rida bi sifatillahi domin yarda da siffofin Allah jalla wa ala wa ma yaf'aluhu da abinda Allah yake aikatawa wajibun wannan ai wajibi ne ka yadda Allah shine mai saukar da ruwa wannan wajibi ne ko ba wajibi ne ka yadda Allah shine mai sa rashin lafiya wajibi ne ko ba wajibi ba ka yadda Allah ne mai ba da arziki wajibi ne ko ba wajibi ba to don haka yadda da cewa wannan ayyukan Allah ne shi ne wajibi ɗin kun gane wannan zancen gefe ɗaya kenan sai kuma yake cewa wasani gefe na biyu arrida bil maqdiyyi bil muqaddari yace fa hadha mustahabbu yadda da shi abin da aka hukunta din da shi abin da aka kaddara din to wannan mustahabbi ne menene abin da aka hukunta ko aka kaddara musifar yanzu misali Allah ya kiyaye mutum yayi hadarin mota kar a faɗi babba yayi gulando aka ga musifa ce to akwai abubuwa guda biyu wannan abin da ya auku wane ne ya halicci abin ya auku Allah ne shi ya kaddara shi da iliminsa abin ya auku kuma sannan shi ya halicci abin ya auku aka yi hatsarin ya faru kaddara Allah ce to wannan wajibi ka yadda da ita domin me a babin imani da kaddara ne a babin tabbatar da mulkin Allah ne a babin tabbatar da karfin Allah ne shine sarki shine mai iko a cikin mulkinsa wannan wajibi ka yadda da wannan ko ba wajibi ba tilas ne to a ɗaya gefen kuma ita musifar da ta auku din gulandan da kai ciwon nan da ya same ka a kafa ai musifa ce to ka yarda da ita ka yi haƙuri bayan ka yi haƙuri kuma ka yarda kada ka yi zagi kar ka yi cin mutunci kar ka hura hanci wannan shi kuma menene yarda ne da abin da Allah maɗaukaki ya hukunta maka to wannan mustahabbi ne kun gane wannan zancen wancan fa ka kame bakinka ka kame zuciyarka ba kai fushi bai sunansa me haƙuri to ka yarda kuma ka ji cewa wannan abin ma fa ba laifi ba ne ba kuskure Allah ya ba don Allah baya kuskure ka gamsu da cewa aikin Allah ne ya aikinsa shi ne abin da ake nufi da rida to ta bangaren tabbatar da siffar Allah shine mai iko akan komai wajibi ne ta bangaren yadda da cewa Allah ne ya yi abu wannan abun a matsayinka na bawa shi kuma menene mustahabbi ne kai wani Allah sa kun hango abubuwan guda biyu duka duka yau to shi yake cewa masalan ga misali faqdul waladi aw faqdu habibin mutum ya rasa ɗa ɗanka ya mutu kunga in aka tashi ba da misalin musifa ana ba da misali da babba ɗa yana da wata ƙima a zuci duk da za ka ga cewa a rayuwar da kake da shi kai masa faɗa kai masa me to amma wallahi in ya rasu wani ƙuna ne a cikin zuciya yake samun mutum ka tuntubi don matsalar wato mu a tsarinmu ne na rashin tarbiyya wani in yi rashin ɗan sai kai ma kaman ba a yi masa komai ba ko ce ai ga sunan da yawa saboda yayan suna da yawa haka kawai barkatai haka ake yin su to amma mutumin da ya san kimar ɗansa in ya rasa ɗa babbar musifa ce ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Ibrahim ɗansa ya rasu me yayi sai da hawaye fito daga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ake cewa ya rasul har da kai kai ma ka zubda hawaye sai ke ce wannan ai rahama ce wannan dole ne Allah kuma yana jikan mutane saboda suna jikan wasu dole ne ka samu mutum yana da rahama da jin kai in ba shi da shi zuciyarsa kenan a bushe take to wannan irin musifar mai mutum zai akanta sai ke ci misali mutum ya rasa da au faqdu habibin ko dai ya rasa wani abun so mata ta rasa miji miji ya rasa mata min jihatin yace min jihati anna hadha al-fi'la jaa min Allah jalla wa ala ta bangaren cewa wannan aikin me aikin mutuwa ta da ko mutuwa ta miji ko mutuwa ta mata daga wa take daga Allah to taba wannan bangaren sai ce wannan wajibun wajibi ne kai kai wannan yadda yace wajibun ar-rida an af'alillahi wajibi ka yadda da ayyukan Allah jalla wa ala wa amma tasakhutu af'alillahi jalla wa ala fi malakutihi haka ne haka ne ko amma yin fushi da ayyukan Allah a cikin mulkinsa li'anna hadha yadkhulu fi dhanni su'i billahi ya ce wannan ba shi da kyau don me zai ya shiga cikin babin mummunan zato ga Allah Allah fa shi ne mai ayyukan nan ya ba wannan arziki ya hana wannan ya bai wannan rayuwa yau a ɗauta wannan wannan ya samu lafiya yau a sallame shi daga asibiti yau a shigar da wannan ba haka muke ba ayyukan Allah ne to Allah shi ne sarki ya yi aikinsa ka yi fushi aikinsa ne sai ka yi fushi ka kyauta masa ba ka kyauta ba don haka wajibi ka yadda da cewa wannan fa aikinsa ne shi yake shi ne sarki shi ne mai abin da ya ga dama ba ka da hannu a ciki amma naka abin da ya shafe ka to ka yadda da shi cewa lamarin nan daga Allah yake shi ya zaɓi ya maka wannan don ya baka lada to wannan mustahabi ne wancan kuma wajibi ne Allah sa an fahimta sai shi li anna hadha yadkhulu fi dhanni su'i billahi yadkhulu fi umumi qawlihi ya shiga cikin faɗin Allah maɗauki da ke cewa adhanni na billahi dhanna sau'i masu mummunan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal jihatu thaniya al maqdiyu nafsuhu shi abinda aka hukunta din kansa wal musibatu nafsuha da ita musiba a kanta wa hiya faqdul waladi ita ce rashin dadin kun gani abubuwan ai biyu ne insha Allah dai ban san ina jin kun fahimta ai in aka ce danka ya mutu aiki biyu ne a wurin aikin Allah da kuma abin da kai ya same ka aikin Allah shine lokacin bawansa ya bar duniya yayi ya dauke shi ko wannan to wajibi ka yadda da shi na biyun kuma wani abu da kake so yau ka rasa shi wani ita ce musifa to ka yadda da wannan mustahabbi ne ka yadda da na farkon wajibi shikenan ai ba rikici a fahimtar hakan ko yau um, sai ce wahiya faqdul waladi farrida bihi fa hadha mustahabbu yace wannan mustahabbi ne yarda li kaunihi ya'lamu anna hadha fihi khair khairul lahu me yasa zaka yaddan saboda sanin ka cewa wannan abun da ya auku gare ka akwai alheri gare ka wa annahu aslahu kuma shine yafi dacewa yafi wato abu zama abu nagari wa anna allaha jalla wa ala la yaktaru lil abdi illa ma huwa aslah domin ko Allah maduki baya zabar wa bawa sai abin da yafi alheri gare shi duk ko musifa ce ta same ka to dan hakan yafi alheri ne shi yasa Allah ya zaɓa maka mu saboda bamu san gaibi ba muna karanka da marmu a tunaninmu mun ɗauka komai kawai muka yadda da shine daidai shine daidai agun Allah ba lalle zama haka ba la'alla wata musiba da kaga ta same ka wani abu ne Allah ya so ya tsare ka ya kau da shi wata musifa ce kila fiye da wannan sai Allah ya kawo ma karama don ta kau da kai daga waccan babbar kila da ka dade la'alla Allah Allah madaukaki ya rubuta kila ma wannan in ya mutu ya fi wuce wannan lokacin kila ma ridda zai ba zai mutu a musulunci ba to ya mutu a musulunci a hatsarin mota shi yafi sauki ko kuwa ya ƙara rayuwa kila ya mutu a ridda to Allah madauki shi ya san komai la'alla wancan ya rubuta sai zo ya fasa ya bar maka wannan sai ka mutu a hatsarin mota cikin imani kai kana nan kana fushi ko ƴan uwanka na fushi cewa hatsari ya faru kaza da kaza ba a sani ba kila da ka ƙara rayuwa kila ma ridda zaka kabar addinin musulunci don Allah madaukaki mulkin nan nasa haka yake juya shi mu ba mu san sirrin ba shi ya san sirrin kayansa yana nan a rubuce a lauhil mahfuz duk abin da baka sanya aka tsara shi ba kuwa to wajibin ka shine kai hakuri kai imani da shi Allah sa mun fahimci misalan to sai ke cewa wa wa nahnu ai wa na'u dalika da makamancin waɗannan fa huna yarda bil musibati anan zai yarda da musibar wa hadha min al umuri al mustahabbati li dhawil maqamati al aliya wannan abu ne wato wanda yake a har mun cinye lokaci ai baka nuna mana ban kalla ba sai yanzu to ai dole kwa tsaya yana cewa wa hadha min al-umuri al-mustahabbati li dhawi al-maqamati al-aliya wannan yana daga cikin abubuwan da mustahabbi ne ga mutanen da suke masu matsayi madaukaki kamar da Allah madauki ya faɗa wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda duk ya imani da Allah to Allah zai shirye da zuciyarsa abu na ƙarshe da ya kawo in dunkule mana shi dan mako mai zuwa ba sai maimaita dan maimaitawa ya sake yi duk abin da karanta zaka gane insha Allah amma maimaitawa ya sake yi ya faɗi martabar sun zama hudu na ƙarshen shine hakuri mun gane dama ya ce na farko martabar farko ita ce me ba hakuri ba kai godiya na farko ita ce hakuri martaba ta biyu ita ce me ar-rida rida ta kasu kashi biyu rida bi fi'lillahi wajibi rida bil maqdi ma'ana rida bil musiba mustahabbi to sai kuma me sai shukur sai ka gode ma Allah akan musifa saboda ya sababa maka abin da zaka samu lada akai to sai mu tsaya akan wannan insha Allah darasin gaba zamu yi ƙara dai karanta sharhin nasa amma ba na wannan juz'iyar ba inda yake cewa tatimmatun fi at-takfiri bil masa'ibi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilmi ilmi mai amfani Allah ya ba mu yarda da shi Allah ya ba mu tawakkali Allah ya ba mu amincewa da Allah subhanahu wataala tauhidi ya zama mai karfi a zukatanmu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malam yake cewa na'am abin ya wuce an gama shi sai kake ba da labari cewa gashi ko wata rana Allah taɓa jarabaka da kaza ba da labari bayan abin ya wuce ba matsala kamar na annabi adam ne shi ma ba da labari yake duk da ma hujja ya kafa amma tunda musifa ce an gama yayin zunubi an gafarta masa labari ya wuce don haka za a iya ba da labari ya yi kyau Allah samu dace